alaikum wa rahmatullahi wa الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب نكاه الأمة على الحرة إمام مالك zai kawo hukunci mutum yana da matarsa ya zai kara aure ya mata kishiya amma kishiyar baiwa ce ya meke hukunci a aurar da baiwa a kara akan ya karkashin igiya daya قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر سئل الرجل أن تنبي عبد الله بن عباس da Abdullahi dan Umar aka yi musu fatawa ka ce mutum ne ta kana ta ta imra'atun hurra yana da matarsa ya fa'ara da an yankiha alaiha ama to ya gashi kuma yana so ya kara aure amma baiwa ya kawo ta kan ya su zamo karkashin igiya ɗaya fakari ha an ya jima'a bai na huma suka ce a a karahata ta harimin kina suka ce a a ba za a hada ya da baiwa ba an fahimci wannan matsalar ƙalawa haddasa ni an malikin an yi haibin sa'idin an sa'id bin al-musayyib annahu kana ya kulu sa'id bin al-musayyid tabi'i na shi kuma ya ce لا تنكه الأمة على الحرة بزاء أو ربي وأكارا أكم با إلا أن تشاء الحرة إذا إما ترئر تايدا فإن طاعت الحرة إن إر تايدا تبعد إنا باك إذني أورو تكون تكبي واجب أكومي فلها الثلثان من القسم يسي أرسى جيرك أربى جيركي جدا أكو إتتنا ركوانا بيو bai wannan da kwana ɗaya in ta yadda an fahimta? ya ikon Allah fa'in ta'atil hurra in ‘yar ta yadda a yi mata kishiya baiwa ai radiyat alkiyamu ma'aha ta yadda ta zauna tare da baiwa ta yadda mana inna Allah faddala ba'adakum ala ba'd abubuwa fi kulli shay fi rizq ma huwa rizq la laysa kulli shay ar-rizq ma bihim tufi'a duk abinda aka yi amfani da shi rizq ilimi arziki ne dukiya mulki kyau karfi ko duk wannan duk arziki ne mana dangantaka kasancewan ka da ba arziki bane da ka zama da da ka zama bawa wani yau ne fi da to shi kenan arziki ne kenan abubuwan da aka fahimci aka fahimci kuskure shine wai a daidaita kowa Allah madaukakin sarki tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajati wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus haka aka ce manzannan Allah da suke sune kololuwa ma wani yafi wani dukkan annaba da manzannai daidai suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai suke ba haka sahabbai haka dukkan bayi haka Allah ya yi ya halicci bayansa to sa'an nan nan ne ake samu waje alna ba a dakun liba'adin fitnatan a tasbirun wa kana rabuka dole sai an yi haƙuri kasancewanta ya za ka auri baiwa aka ce sai in ta yadda in ta yadda to za a raba girki kwana uku ita kwana biyu baiwa kwana ɗaya an yi zalunci eh ba yi zalunci ba ko an yi zalunci kai a wajen ka sai a yi kwana ɗaya ɗaya ko biyu kenan فلت الثلثان من القسم وللأمة الثلث إن يدى قال الباجي وقد اختلف في ذلك وقد اختلف في ذلك على وقد اختلف في ذلك قول مالك امام مالك ان سامو قارن بياني اتكن زنتتكن شي a cikin wannan mas'ala فقيل هذا القول رواه ابن حبيب عن مالك aka ce abin da yake cike in ta yadda to tana da kwana biyu bai wannan da kwana daya idza kana zawju hurran in mijin da ne wa fil mudawwana min riwayat ibn al-qasim an malik annahu raja'a qabla mautihi ila anna lil hurrati thuluthaini min al-qism min al-qasm wa lil amati thuluth wai suka ce a'a ya janye wannan fatawar kuma wannan fatawar ita ce tafi karfi wal qawlu thani yaqsimu bainahuma bis sawa wani suka ce a'a tun da ya yadda ya aure ta ta yadda ita ma a aure mata baiwa shi a raba ayi raba daidai tsakanin su wa huwa ikhtiyar ibn al-qasim mazhabin abdurrahman ibn al-qasim al-maliki kenan qala ibn al-mawaz wa alayhi sabata malik wa bihi qala rabi'a wa qarin sabani aka samu wajen malamai amma sa'id ibn al-musayyib yana gaban wayannan dubbaki da har imamu malik shi ya ce in ‘yar ta yadda auro mata baiwa ta zama kishiyarta to ‘ya tana da kwana biyu baiwa na da kwana ɗaya ba haka shari'a ta yi ba baiwa mai ce ne mai hukuncin ta a cikin shari'a eh rabi ko rabin abin da aka ba suna yi ne kan son zuciya ba ko ko suna yi ne akan son zuciya eh bai gamsu ba ne ba lallai ba ne bai gamsu ba alayya nahtul ma'ani an ma'adiniha wa ma alayya idza lam tafhamil eh haka yace alayya nahtul ma'ani an ma'adiniha abin da yake wajibi a kaina na yi bayani ne kaza kaza kaza wa ma alayya idza lam tafhamil baqara alayya nahtul ma'ani an ma'adiniha wa ma alayya idza lam tafhamil baqara abinda malami zai yi iya bin shi amma lalle ne sai kowa ya fahimta wanda yanzu aka zama na shi kadai ne ba aka rasa aka yi kasara shi riba aka ci ko kasara an ci riba saboda mutum ɗaya aka rasa in dai su duka wannan matsala ce daban kiyasin baiwa da ya ba zai ɗauko ba za a kiyasta shi da wacce aka auro 'yar gidan sarauta ko malamai ko masu kudi da wacce gidan talakawa su duka 'ya'ya ne wannan babin shi daban ne su duka 'ya'ya ne suna da wannan 'yanci suna da wannan haƙƙin to amma kai kanka ka san wannan Allah ya fifita ta gidansu wannan Allah ya fifita ta gidansu wannan talakawa ne ba za a jawo wace gidansu da wadata da komai a ce sai ta yi daidai da talaka ba gara ai kokarin daga talaka ita ma a dan kara mata jin daɗi sanadiyan wancan an fahimta ba yadda za a yi a daidaita halitta Allah da ya halittarsa bai daidaita kowa ya zama ɗaya ba fa ko ya mai da kowa ɗaya ne cikin hakkoki shine aka ce yadda kake da hakkin neman hakkinka haka kowa ke da hakkin neman hakkin shi amma hakkokin kowa ɗaya ne hakkin kowa ba ɗaya bane hakkokin kowa ba ɗaya bane an fahimta qala malik imam malik yace wala yanbaghi ay la yajuzu baya halatta li hurrin an yi tazawwaja amatan wa huwa ya ji tsawolan lihurra baya halatta mutum ɗa yana da ikon auren ya je auri baiwa yace bai halatta ba wala tazawwaju amatan idza la tsawolan lihurratin illa an yakhsha al'anata in ba shi da kuɗin da zai auri ya sai baiwa aika ce bai halatta ba sai in ya ji tsoron fadawa cikin zina فارتكاب أخف الضررين جائز أم فهمت وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه دام أنت إمام مالك ya fi kowa kafa hujja da alkur'ani da istinbaji cikin alkur'ani yace saboda Allah ce wa man lam yastati minkum tawlan an yanki al muhsanati duk wanda ba shi da halin da zai tsoro al muhsanati a'a al mu'minat mu'minai fa mimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat fatayatikum ima'ikum almu'minat bayan ko wanda suke mu'minai qala zalika liman khashiya al'anata wanda yake jin tsoron in bai auri baiwar ba sai ya fada a cikin zina to ya bashi an bashi izini ya zama larura kenan an fahimci hujjar imamu malik hujjarsa tana kan bigirinta ko kuwa a'a akwai ja ba ja tana kan gwada bai ko qala yahya qala malik wal anatu huwa zina babu ma ja fi rajuli yamliku imra'atahu wa qad kanat tahtahu fa faraqaha wata mas'ala mai tsarkakiya kuma kenan mutum yana da matarsa sai ya sake ta sai ta sake dawowa hannunsa a baiwa ko an je an yaki an kama kuma sai aka bashi ta shiga ta fado cikin rabonsa me ke hukunci babu ma ja a rajuli mutum yamliku ra'atahu zai mallaki matarsa wata irin hausa kenan zai mallaki matarsa zai ce wa kad kanat tahtahu da matarsa ce fa faraka shi sake ta yana da matarsa sai ya sake ta garin yaya garin yaya kuma ta dawo hannun shi a baiwa an je yaki an je menene a menene aka kama ta ta zama baiwa an fahimta garin rabo kuma shi ta fado hannunsa ko ya saya ko aka bashi kyauta da mece ce a wajensa matarsa ce yanzu kuma ta dawo masa tana mai baiwa قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول يتي زيد بن ثابت في الرجل يطلق أمة ثلاثا متين ينادى بيوة ما تسى بيوة شيء سكي تسكي أكو ثم يشتريها أن سيت تزموكم ملكرسا إنها لا تحل له حتى تنكها زوجا غيره بذات حالتها سيتاي وانا أورن بملك يمين أو بنكاه لا تحل حتى تنكها زوجا غيره yana da matar sai sake ta uku shi ta dawo hannunsa kuma kwarkwara baiwa zai take ta zai sadu da ita aka ce hatta tankiha zaujan ghairu an fahimta wannan manya manyan matsaloli ne ba su ba suke da wahala fassarar su ba yadda imam malik ke kawo su yana zuba su sai mutum ya mai da hankali manya manyan manyan manya manyan matsaloli yake kawo yana zubawa sai irin su imam malik an fahimta قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل عن رجل سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار من يمن ينتابعين أن تنبيس لنغني لمتمن زوج عبدا له جارية ينا رباوة سي أورا مسا وتبيوة فطلقها العبد البتة وأن باوة سي سكما تنسى أكا أورا مسا سكي أكو suma wahabaha sayyiduha lahu sai kuma wanda ke mallakar su suluka sai ce wannan matar ta da ka sake ta uku baiwa ta ce na baka ita kyauta hal tahillu lahu bi milki yamin yanzu ba zance aure yanzu ya zama milki yamin ya zama baiwarsa zai iya saduwa da ita faqala sai suka ce la tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu ana fahimta wayannan matsaloli eh eh kaji an ce su ila an tambaye su kana bacci ne ah ya dan abdullahi dan mas'ud ba mu yi maganarsa ba an tambaye shi ba da fatawa ya zo maka ya tambaya aka ce kuskure ne shekara gudu ya je kufa ya je mun karanta a sauka bai je gida ba ya je wuri kai wannan matan sake ta fatawar da na baka kuskure ya auku ne ko an kaddara ne ya auku ne ma'ana an mutum ya saki mace saki uku ba ta halatta gare shi sai ta yi awon aure ko da aure zai zawo da ita ko ko ta zama mallakarsa baiwa ba zai take ta ba sai in ta yi wani aure an fahimta قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت imamu malik ya tambayi shehunsa ibnu shahab zuhur ya ce mutumin da yake da mace ama baiwa mamlukatan matarsa ce rajulin kanat tahtahu amatun mamlukatun baiwa ce wani ke mallakarta fashtaraha wa kad kana talaqaha wahidatan da suke da take matarsa ya sake ta saki daya sai kuma yazo ya saye ta wajen wanda ke mallakarta ta zamo me baiwarsa ya kenan faqala tahillu lahu bi milki yaminihi yace da yana mallakarta ta halatta ya sadu da ita malam ya budda talaqaha tunda sakin da aka yi din nan ba saki uku bane fa in batta talaqaha a lokacin da ya sake ta din saki uku ne fala tahilu lahu bi milki yaminihi ba za ta halatta gare shi ba don ya mallake ta ta zama baiwarsa hatta tankiha zawjan ghayra ai yanzu ana an ganin ana ganin fikin wa Imam Malik ko manya manyan matsaloli ne sai manyan malamai su suke iya warware waɗannan matsaloli waɗanda suke da nutsuwa suke da daman yin ilimin ba hayaniya ba قال مالك امام مالك يتي في الرجل ينكه الامه ga wata matsalar kuma mutum ne ya auri baiwa fatalid minhu thumma yabta'uha ya aure ta tana baiwa wajen wani sai ta haihu thumma yabta'uha sannan aka sayar masa ya saye ta ta zama baiwarsa innaha la takunu umma waladin lahu za ta zama umma walad ba za ta zama mai ta haihu tana baiwa bi zalikal waladin da zai waladat minhu wahiyya li ghairihi hatta talida minhu wahiyya fi mulkihi yace magana ta fito fili ko hatta talida minhu wahiyya fi mulkihi ba'da ibtiya'iha iyyahu sai dai bayan ya sai ta ya mallake ta sai ya take ta sai ta haihu yanzu ta zama ummu walad ke amma lokacin da ta haihu tana baiwa baiwar wani ana fahimta wannan masaloli qala malik imam malik yace wa inishtu in ya saita tana da ciki fa wa inishtaraha wa hiya hamilun minhu a lokacin eh tana da ta dauki ciki daga gare shi shi ya mata ciki kafin ta haihu sai aka sayar masa ita sai ta zamo mallakarsa thumma wada'at indahu sa'annan ta haihu a wajensa kanat umma waladin bi zalika alhamli fi ma nura wallahu a'lam imamu malik ke naga ce imamu imamu darul hijra ke saboda kwarewa da bai wanda Allah ya mishi ana ya zama karin magana la yufta wa malikun fil madina babu ma jaa fi karahiyati isabati al-ukhtaini bi milki yaminin wal mar'ati bi ibnatiha to an ce a shari'a mutum ba zai auri uwa da ya ba haka ɗan uwa guda biyu ya da kanwa ba zai aure su ba to in ya mallake su duk bayi ne fa uwar bai wasa ce yar bai wasa ce yar bai wasa ce kanwan bai wasa ce zai sadu da su duka baki daya aure aka hara ko to in ya mallake su bin milki yaminin fa zai sadu da uwar ya sadu da yar tunda duk bayi sun zama bayin sa ba su da zabi yan uwa guda biyu ya da kanwa din zai sadu da ya ya sadu da kanwa tunda bayin sa ne ba su da zabi ka taba tunanin wa'annan matsaloli duk manyan malamai malamai ba suna gabatar da muwatta kan sihahu sita duka fa abin da yasa aka cire su shi cikin wa'annan saboda wa'annan matsaloli su hadisai kadai suke kawowa kalma kalma biyu ne sai su kawo hadisai imam maliku akwai balagat sa'annan ga maganganu da yake kawo na fikihu to shi yasa ba su saka shi cikin sitta ba amma su dukkan masu sittin sun san imamu malik na gaba da su dukkan su wanda ke da riwaya daga imamu malik da ita yake fara bude babin kaza in yana da riwaya wajen wane da wane ga riwaya wajen imamu malik har imamu bukhari da ita yake farawa saboda darajar imamu malik an sawara wannan matsalar ku mutum ya mallaki uwa da ya bayinsa ne suka zama bayinsa ko ya da kanwa suka zama bayinsa a aure an san ba zai hada su ba wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma kan salafa ko to yanzu bayi suke a wajensa zai iya saduwa da su duka za mu ji abin mamakin da ya faru ko قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك من, من ملك يمين أنت ما سيدنا عمر تو مجيشي دا إرتا متين دا يمن لكيسو يسياكو أكباش تو تأو إهداهما بعد الأخرى za a sadu da uwar a sadu da 'yar ko a sadu da 'yar a sadu da uwar فقال عمر سي سيدنا عمر يتي ما أحب أن أخبرهما أخبرهما أطأهما أخبرهما أطأهما بانا سنة سادودة سوسوبي ودادك باكي ديا ونها نهي تهريم عن ذلك يتي كدا أي حكا هم فهمت قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة ابن زعيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين wani ya zo ya tambayi sai na Usman ‘yan uwa guda biyu ya da kanwa mutum da ya mallake su ya zai yi hal ya jima'u bai nahuma zai hada su duka ya sadu da ya sadu da kanwa can magana ake wa an tajma'u bai na ne cikin menene aure ake magana to wannan ba aure ba ne milki yamini ne ya mallake su ne ya saya ko an ba ko sun fado a cikin rabonsa faƙala usmanu she sayyidina usmanu ya ce a hallathuma ayatun wa harramathuma ayatun ai a hallathuma ayatun wace aya ta halatta su baki daya قال وهي قوله تعالى والموسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلا ما ملكت أيمانكم da kuma aya wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumina wannan aya zahirin ta me yake nunawa halacci yace ahallatu ma aya wa harramatu ma aya to wace aya kuma ta haram ma hiya al-ayatu allati harramatu ma qala wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salafa تحلت ما آية وحرمت ما آية فأما أنا أما ني فلا أحب أن أصنع ذلك بزن يدد والنبا قال فخرج من عنده سيمش يفتا فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك شيء سامو كون سابتي تو يا بننا تمي سيدنا عثمان غابين دي فآمين wata aya ta halatta wata aya ta haramta bayan ya bayyana mishi gaskin al'amarin sai bayyana mishi shi matsayinsa da fatawarsa ya ce shi ba zai yadda da haka ba to ga shi kai mai kace faƙala lauka na limin al'amri shai'un sun wajattu ahadan fa'ala zalika la ja'altuhu na kalan wani suka ce sai na aliyu ne ya ce inda ina da in al'amarin hannuna yake aka samu da na mai da shi izina kowa ya gani duk wanda ya mana ai sai ai mishi an ladabtar da shi a mai da shalan izina kowa ya san cewa bai yi daidai ba قال ابن شهاب وراه علي بن ابي طالب yace ina tsammanin sayyidina ali ibn abi talib shine zantar da wannan hukunci قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الزبير بن العوام مثل ذلك أكتش سيدنا زبير ابن العوام شيما حكى يفتا haka mazhabi sai na Usman kenan ko da sai na Ali qala malik imam malik yace fil amati takunu inda ar-rajuli yusibuha thumma yuridu an yusiba ukhtaha innaha la tahillu lahu imam malik yace takunu inda mutun na da baiwa tana tare da shi she sadu da ita thumma yuridu an yusiba ukhtaha sa'annan kuma akwai kanwanta koyarta ita ma bai wacce shi ita ma yana so ya sadu da ita innaha la tahillu la tahillu lahu ce tunda ka sadu da yar kanwa ta haramta tunda ka sadu da kanwa yar bata halatta ba an fahimta sai ce hatta yuharrima alaihi farja ukhtiha sai in ya haramta maka shi saduwa da yar ko kanwa ta wace hanya ya aurar da ita ya bayar da ita ta fita cikin mulkinsa ai ba zai sadu da ita ba kuma to shine zai iya yin abin da zai yi ko hatta yuharrima alaihi farja ukhtiha bi nikahin aw itaqatin aw kitabatin ko ya aurar da ita ba wani ko ya yanta ta ko ya ta zama mukataba أو ما أشبه ذلك يزوجه يزوجها عبده أو غير عبدي أو غير عبدي يا أورد إيتا بابا وسيدا يا أورد إيتا أيتا حرام تغريش كمك أم فهمت أن مسألة باب النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه باب يزو أيهني ubanka ke mallakan baiwa she ta dawo hannunka ya baka za ka sadu da ita? an baka ta zama baiwarka za ka sadu da ita abba ya za a ji? قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية سيدنا عمر يكي ربيوا سيدنا كيتي با يوتا فقال لا تمسها فإني قد كشفتها ce ga na baka ita kyauta shi dai ta yi ma hidima amma kada ka kuskura ka sabu da zaru da ita kad ka shaftuwa ma ma'ana kad ka shaftuwa eh na yi me ah bisa ba ba ya sadu da ita ba ya kalli wani wuri cikin jikinta da ba ta son a gani da inda an gani sha'awa zai tashi kuma kallo na sha'awa tunda ya yi sha'awanta ya kalli wani bangare cikin jikinta inda take ɓoyewa to shi kenan ta haramta ga ɗansa ba zai sadu da ita ba فإني قد كشفتها قال الباجي معناه أنه نظر إلى بعض ما تستره من جسدها على وجه طلب التلذذ wani bangare cikin jikinta da ba ta son a gani shi kuma ya kalla saboda jin daɗi ba bai wasu bace ba ya halatta sadu da ita ya halatta ya kalle ta ji daɗi to tunda ya kalli jikinta kirjinta ya kalla kafarta ce jinya duk wani wuri da yake in namiji ya gani wajen matarsa ko bai wasa sha'awarsa zai tashi ya kalla kuma da niyyar sha'awa abinda bai faru ba shine saduwa wal istimta'i fa abdal illata al mujiba lit tahrim sai nuna ma dan nasa illar da ta sa ya haramta mishi ya sadu da wannan baiwar وهو الكشف فلو كان الملك كافيا كما يقول الشافعي لم يحتج الى ذلك yace da a ce mujarradin ka mallaki mace ta halatta gare ka kamar yadda shafi'iya suka ce da da sayyidina Umar bai yi wannan bayani ba tunda abba alhaji ya kalli wani wurinta kirjinta cinyarta kafanta wani wuri jikinta da ya kalla don jin daɗi to ta haramta matsayin shi ya baka kyauta sai dai ta yi ma hidima eh ta tuka ma tuwo ka aike ta ta yin ya za ka yi za ka sadu da ta abba ya sadu da ita ko ya kalli bangaren jikinta inda ya tada sha'awan abba ya tashi kanta kuma kai kuma za ka je ka tada sha'awan ka a kanta ne na me eh a shi bai faɗi haka ba bai ce abba ka hada ni da hadari ba ba haka ba ne ba ya bata ya bashi ya dauke ta ya bashi in ya je sayar da ta Umar zai hana ne in shi ma ya dauka ya bayar Umar zai hana ne ta zama mallakarsa ko ta saya tana yi masa hidima ko ta saya ta hadari haka wanne ce abinda yake hana musu aiki wannan jelar yake wanda ya hada mu da ita ya san hadarin da ke tare da ita wanda ya hada mu da ita ya san hadarin da ke tare da ita babban fitina kenan mace wajen namiji wayannan za ka yi ta mamakin su yanzu a lokacin manyan matsaloli ne fa kafin ka ga ya mace ko ka ga yana da wahala yana da wahala shi yasa mace ke da daraja wannan lokacin yanzu kana da mata biyu uku hudu ko menene a lokacin matar ka ɗaya ce kuma mace kwaya ɗaya ce ina ma'anan ma shari'a ta ce mutum matarsa na haila zai in ta daura kwarjalle zai ji daɗi sama da da menene da menene mutum me ya kyale ta daga sauran matar ta sai nemi izini mana da ba haka bane ba akwai wahala fi sabilillahi kuma wacce ka fitinu da ita akwai wahala an fahimta sai na umar yana da baiwa wata rana ya kalli wani bangare cikin jikinta inda ke tada sha'awa kuma ya kalla ne don ya ji daɗi ya tada sha'awarsa amma bai sadu da ita ba baiwar sai ya ɗauka ya ba ɗansa ya ce gashi na baka ita amma fa kada ka sadu da ita saboda me na kalli wani wuri a cikin jikinta saboda sha'awa ina ya kalla eh eh eh da ya ce wani wuri a cikin jikinta ko قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبري أنه قال وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية سالم بن عبد الله بن عمر شيما ينادى بيوا سيدوك يبا تنسى فقال لا تقربها كذا كسد إتا فإني قد أردتها فلم أنشت إليها kaga na baka ita kyauta amma kada ka kuskura ka sadu da ita na je zan sadu da ita amma ban samu sai na samu kasala ban samu nishati da zan sadu da ita ba shi yasa saduwan bai yi ba amma komai duk komai an shirya watakila ma an rubuta ciki amma saduwan bai yi ba saboda sha'awar ta ki tashi an fahimta ga na uku wanda shi ya fito fili قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشلي ابن الأسود قال للقاسم ابن محمد إني رأيت جارية لي متكشفا عنها وهي في القمر yace ina da baiwa sai na kalle ta a cikin hasken wata ba tufa jikinta fajalasu min majlisar rajuli min imra'atihi sai sha'awa ta tashi min sai da na je na yi rubuta ciki zan sadu da ita sai ta ce ina fa haila fa kaga ina haila fa sai me sai tashi fa qalat li inni ha'idu fa qumtu sai na tashi fa lam aqrabha ba'd daga nan kuma ban taba saduwa da ita ba afa ahabuha libni yata'uha zan ba dana yaje na saduwa da ita fa nahahu alqasimu an zalika yace kada ka kusura kai wannan نهاية تحريمه wayannan maganganu za su ba ku mamaki yanzu halin da ake ciki yanzu tunda komai ya riga ya zama gashi nan ko qala wa haddathani an malikin an ibrahim ibn abla sa'annan kuma su kwarakwaran suna da wata fikina ce ta musamman wallahu a'lam ga matan aure da darajarta da mene wata ran sai ka waye gari baiwar kake sha'awa ba haka bane ba ki riwayoyin da aka kawo ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu laka aka ce me nana hafsa ta je gidansu ta dawo sai ta tarar da me manzon da me eh baiwarsa ta ce ya manzon Allah baiwa kuma ɗaki na akan shimfiɗa ta ce to shikenan kada ki faɗa ma kowa zan haramta na hamaranta ma kaina yana haramta ma kai sai Allah ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim dan me ina ronka ya me me lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi mardata azwajika dan me kake haramta maka kabin da Allah ya halatta maka dan ka nemi yaddan matarka wallahu ghafurur rahim eh eh wallahu ghafurur rahim afa Allahu an kalima azinta lahu ba haka bane ba to shi yasa ba yadda za a yi rayuwa namiji da mace sai Allah da ya halicce su kuma haka rayuwar take fitina ce waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan duk arzikin da Allah ya baka sai ya jarrabe ka a ciki kyau arziki ne iya girki arziki ne daɗin rayuwa arziki ne shi kenan ba ki san Allah zai jarrabe ki a ciki ba ainihin asalin matsalar ma ina ta fito a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tabarakallazi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir magana ta kare kenan ko allazi khalaqa al-mauta والحياة لماذا ليبلوكم دنيا جربيكم shi yasa komen kanki komen daɗin rayuwarki wata rana sai ki samu kanki keke girki sai Allah ya janye sha'awanki a cikin ran mijinki baya sha'awanki wanda da da ya kalle ki sai sha'awarsa ta tashi da ya ji ƙarshen jikin kishin sha'awarsa ta tashi da ke jikin kishin sha'awarsa ta tashi yau ki dabaran duniyan nan duk abinda za ki lalamo duk yadda kika sallar gwanin fitila haka yi duk gwanin tankin yaki yiwuwa to ya za a magance ya za ki magance wannan haka za ku kwanta kuna shurin juna ki juya ki yi tsaki ki juyo ki yi tsaki ya juya ya yi tsaki ya juyo ya yi tsaki har gari ya waye wannan baya nuna cewa darajar ki ta ragu fa jarrabawa ce daga Allah wata rana kuma sai ki waye gari duk duniya ba mace sai ke a wajen shi abinci na da daraja ne lokacin da ake sha'awarsa darajar ki wajen mijin ki lokacin da yake sha'awarsa yake sha'awar amma in sha'awar ta tafi sha'awar kuwa sha'awar kuma baiwa ce daga Allah Allah ne ya halicce shi ya ba mutane kyauta amma yana tana hannun Allah ne ba za ka sarrafa yadda ka ga dama ba kyauta Allah kamar yadda Allah ya saka ma mutane menene karfi na sha'awa da san abu sha'awar da kake da ita din nan ita sa kake tashi ka je ka zama mai dinki ka zama mai direba ka zama manomi ka zama mai kaza kaza kaza kana sha'awar ka samu kudi kana sha'awar ka tara kai kaza kana sha'awar kai kaza wannan in Allah bai saka mana ba rayuwa ba za ta tafi ta tsaya waje daya ana fahimta to wannan sha'awar ita ke haifar da ka sadu da matarka ki sadu da mijinki an fahimta amma abu ne da yake hannun Allah ba hannunku ba ran da ya ga dama sai ya cire ba ki da yadda za ki yi ba shi da yadda zai yi ba abin da ya fita da hankali namiji yana so ya sadu da matarsa abu ya kiyuwa ba abin da ya fita shi hankali ga mace tana son su sadu da mijinta abu ya kiyuwa wanda da yana kallon ki ko yana kallon wani wurin jikin ki sai ga sha'awa ta tashi kaman ya hauka yau duk iya yin kikin yi abu ya kiyuwa ya za a magance wannan daren wannan daren kuma sai ya fi duk wani dare tsawo ana Allah Allah gari ya waye gari ya ki wayewa ki fushi kuna shurin juna ban da shurin juna ba abin da gari ya waye ki juya ki tsaki ki juyo ki tsaki ya juya ya tsaki ya juyo ya tsaki abu ya yiwa kuma hakkinta ne da girkinta ne ta ki bata ba da izini kuma a je wani wuri ba ya za sai a yi sulhu ya za a yi sulhu aka ce malamai suka ce matakan girki al'inas ɗebe kewa keke girki yau ai kina jin daɗi kazar-kazar a je a sau kaza mai gida zai zo zaki girki duk gwanin tanki zaki saka a ciki na farko kenan al-istinas wannan ko kina haila ne ko baya san ko ba kwa shiri ne dole a baki haƙƙi sa'annan al-muqaraba kin gama girkin kin kawo an ci ki je ki shirya ki fiye turare da hoda ki zo ki zauna ana hira yana jin ƙarshen jiki kina jin ƙarshen jikin shi muqaraba kenan sa'annan mujanasa a zo kusa da juna duk wannan haƙƙin ki ne a baki bayan haka almuwaqa saduwa malamai suka ce wannan ba wajibi bane duk inda aka faɗi wannan magana sai ga mata dan me ya sai a ce a a ai ba fada ake yi malamai da hankali da hikima da ilimi suka faɗa suka ce saduwa na yiwuwa ne inda sha'awa in babu sha'awa saduwa za ta yi zai yiwu to duk macin da in kika iya kika tada sha'awar mijinki kike da mulki ya fi ki sanin inda abu yake da rarrashi da fada da alkawari da menene da menene dai yanda zai yi rannan sai yayi saboda kin kada hankalin shi amma sha'awa ba sha'awa sha'awar ba ta tashi ba yaya abu zai duk abin da ke lalamo sai ke lalamo da gwanin fitila sai mai sai mai sai hakuri ba zai taba yiwuwa ba ba zai taba yiwuwa ba to yaya za a yi wannan hakurin shi ya ce sai a yi sulhu wani kuma ya ce sai a yi mai a yi fada sai a yi yaya wannan matsalar ba kanki kaɗai yake ba gobe za ka ga ita ma tana girki sai Allah cire sha'awa duk duniya ke kaɗai ce mace mai tada sha'awa mai gidan hankalin shi kanki yake da shi yasa zamantakewa na aure ba wai son zuciya ba ne ba fa kada ka taba tsammani cewa za ka bi son zuciya ka ji daɗin aure kada ki taba tsammani za ki bi ki ji daɗin aure fa Allah na da ka'idan da Allah na da ka'idan da ya shimfido a cikin aure هن لباس لكم وأنتم لباس لهن لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لا يقول أكو سي كاي كوكرين أبا كاسو أتكين رايور سي الله هوري مكا إتا كموري تفيه دي عندك كي تماني duk inda mijinki ya kai da sanki ko da kuɗi ko da menene da menene sai kin tabbatar da wa'annan abubuwa sai Allah ya hore miki shi ki samu sama da abin da kike so amma aka kauce Allah yana kallon ba wanda zai ji daɗin rayuwar duk wani maka akwai wani abin da ya fi mace daɗi a cikin rayuwar nan da mulki da siyasa da kuɗi wallahi duk bayan mace su to me amma me yasa ba a jin daɗin yadda yake wata fa har ta gama rayuwarta daɗin da ya kamata a ji da ita jikinta ba za a samu arba'in bisa ɗari ko hamsin bisa ɗari ba amma a kai ɗari bisa ɗari sai an tabbaka waɗannan abubuwa duka baki ɗaya haka kai ma yadda za a more ka ba za a samu ɗari bisa ɗari ba wannan sai farare kuma kasashen larabawa ita ce za ta samu ɗari bisa ɗari game da mijinta shi ma zai more ta ɗari bisa ɗari shi sa mace ɗaya za su rayu shekara nawa ya fi wani da zai auri mata hudu ya fi shi morar mace an fahimta inni ha'idun sai da yazo zai sadu da ita yaro sai ta ce ina haila falam aqrabaha ba'du afa ahabuwa libni ya ta'uha zan ba ɗana ya je na saduwa da ita fana hahul qasim an zalika ya ce a'a ala wahada ka'ida rayuwa fa ka'ida ce Allah da ya halicci halittarsa ya saba komai ka'ida sai ka bi ka'idan abin da ake bukatan zai yi duk duniya ana cewa musulmai rikon addini yasa suka koma baya ba haka ake fada ba kuma abin akasi ne rabuwa da addini shi yasa suka koma baya duk duniya duniyar nan ta jima tana tana tana tana tafiyar da al'amuran ta fa daulatul rum da daulatul faris su ne gabas da yamma yanzu sun shekara nawa nawa ga ilimi ga ga hazara ga tsare tsare ga tsare tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo cikin laraba laraba ba su da ba su da komai a cikin shekara 23 manzo Allah ya hada komai kakab baki daya aka zo ana futuhat sai da duniyar nan ta zauna hannun musulmai shekara dubu suna tabbatar da shari'ar musulunci shekara dubu to waɗanda suke so su yi musu kucin gwila suka fahimci rikon wannan addinin duk wanda duk sa'an da suka yi riko kyakkyawar riko da wannan addinin ba wanda ba wanda zai yi musu to sai suka fara me suka fara shigo da abubuwan da zai raunata addinin zukatan musulmai har aka daina aiki da shari'a ana daina aiki da shari'a sai suka ɗauki wannan rafkana da musulmai suka yi suka je suna ta fama suna ta fama suna kere-kere suna menene da menene suka mallaki abubuwan da musulmai basu mallake su ba na kayan yaki na duniya da komai da komai to sai suka zama su ke sama sai su tilasta musulmai abin da suke so na ra'ayinsu da kafircinsu da komai yadda suke so haka musulmai za su yi kuma dole a yi in ba haka ba za a kyale ku ba wannan nesatan addini da musulmai suka yi shi ya koma da su baya ko riko da addini nesatar addini lokacin da suke riko da addini shekara dubu duniyan nan tana hannun musulmai ne ba wanda ya zamanin sayyidina Umar bin Abdulaziz sai da aka je Afirikiya aka je Sham duk sai da aka je ba inda aka samu mai bukata balle a bashi kudi wata rana yazo yazo na ce a duba baitul mali me aka dauka ciki aka ce watan da ya wuce dai baitul mali an cire dirhami dubu ne ya ce duk mutalakawa ana mutane tsaron aka ce a ranka ya dade sai da aka bi kakkab ba a samu wanda zai karba ba kowa a wadace yake to nan ne kadai musulmi aka ce afirikiya sai da aka je aka bincika kakaf ba mai bukata ya ce to alhamdulillah amma ana muna yaudarar kanmu da ƙarya da zalunci da menene da menene duk shi ya jefa mu a cikin wannan wahala ki daya don Allah madaukin sarki ce wala yansuranna Allah wala yansuranna Allah man nasaru inna Allah ina mana inna Allah qawiyyun aziz abinda Allah ya faɗa din nan me yasa saboda qawiyyun la qawiyyun ina mana la qawiyyun wallahi tabbas mai karfi ne azizun ma mana azizun buwayayye ya fi karfin kowa ya fi karfin komai shi ne buwaye gagar misali to amma kun nesa ci addinin Allah da shari'arsa yana kallo wala yansuranna Allahu man yansuru ba haka ya faɗi ba alkawari ne inna lanansuru rusulana wallazina amanu ma'ahu amma addini ya zamo ma kowa sai yadda ya ga dama yake yi to sannan sai kuma aka taso aka samu akasi ana son shari'ar addini ta hada ko'ina bayan ko'ina an hada da shiririta da shakiyanci sai malamai suka ce a hanyar da za a bi yanzu ni a gidana na aiwatar da shari'ar musulunci kai a gidanka ka aiwatar da shari'ar musulunci kowa ya aiwatar da shari'ar musulunci a gidan shi dole gwamna da sarki za su ga cewa ba abin da za a yi shi shari'a saboda kowa yana yi a gidan shi in kai a gidanka ka fito waje shi ita shari'a za ka yi aiki da ita to ina gwamna ko shugaban kasa ko sarki zai ce a yi aiki da dokar wani doka kai ka ba da dama aka yi aiki da wata doka din aka bar shari'a musulunci shi yasa kai ma za ka ɗan da ku daga kana shan wahala ga dukiya ga arziki ga wadata amma kullum maganar da ake in dambu ya yawa baya jin mai in dambu wa ya ce muka dambu na yin yawa Allah da ya halicci halittarsa bai bari dambu ya fi mai yawa ba fa bari sawa mai ya fi dambu yawa haka Allah ya yi tabbas ne قل أئنكم لتكفرون بالذي أهيت مي ذلك سيت مي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين وقدر فيها أقواتها Allah ba zai taba halittar mutane miliyan ɗari a Najeriya ba su arzikin miliyan ɗari ba ɗaya ba sai dai ba su ma ninkin ba ninkin. Kiyo aka yi aka shiga cikin talauci dukiyar arzikin da miliyan ɗaya za su ci shi a je a kera makami ɗaya a ɗauki dukiyar a kera makamai da su rana ɗaya a je a rusa surka. me zai hana dan adam shiga cikin talauci arzikin da mutane miliyan nawa za su mutum ɗaya je kwashe shi kakaf ya je haka rami ya sa da ana aikawa kasar turai ne yanzu ya zama masifa ya je haka rami ya sa me zai waye ce dukiya kuɗi na da amfani a cikin rami dukiya sai an fito da ita kuɗi sai an fito da shi an aiwatar da shi sai al'umma duk su samu su ji abin yanzu kana da miliyan ɗaya ka ce barin gida gida na miliyan ɗaya kana cewa bara na gida gida na miliyan ɗaya mutum miliyan ɗaya za su ci riba wannan miliyan ɗaya na daga mai sharewa daga landan sabe daga mai hakan foundation da kowa sai ya samu cikin miliyan ɗaya ɗin nan ya je ya sayi matarsa a tamfa takalmi ya biya kuɗin makaranta ya sayi mai yayansa jaka ya biya kuɗin haya ya yi komai da komai na zaune tukunna wannan yayi wannan yayi wannan yayi har a kai karshe a zuwa mika maka makulli a ce ranka ya daidai an gama to daga yau za ka fara morar wannan kowa ya ci amfanin wannan shi yasa in ana so a biya 'yan kwangila hakkokinsu a biya masu basu suka basu suka su dan kwangila yan ana biyan shi bashi me zai fara shi ma zai suka zai shiga kasuwa ya je sai matarsa takalmi da dan kwali ya biya kudin makarantar yayansa mana kudi ya ya kama hanya kenan yana yana shiga hannun mutane sai ga rayuwa ta dawo amma kowa yana ana zaman takaba kowa yana zaune ba kudi hannun shi yara duk makarantu an rasa yadda za a yi da duk rigimar mutum in aka kai jarrabawa ta kai a ce in bai biya ba ba zai zo jarrabawa duk inda zai zai samu kudi zai samu wallahi yanzu ana jarrabawa an aka kori yaro sai ce yi zaman ka ta ciki ake ko ta makaranta wannan tsarin kafin a gama ilimi ya mutu tarbiya waɗannan da suke ɗaiban dukiya an san su masu makami ne sai wanda ke rike da makamai suke suke mai tattalin arziki mai zagon kasa ba haka bane ba to kafin a gama faɗa da su a samu ko shekara nawa ne a gama da su kafin a zo kuma an tarbiyyantar da mutane su kuma bila adadin masu garkuwa da mutane masu sata masu menene masu fyaɗe masu menene duk al'umma kuma ta lalace tunda har masallaci ake shigowa a yi sata wayannan mutanen sun fi wayancan yawa lokacin da za su fito wani ya riga ya je ya fara ya saba da satar ko an gyara kasa ba zai iya dainawa ba eh ba zai iya dainawa ba kuma sun fi yawa fitina za ta faru a cikin rayuwa abin da ke faruwa shine abin mamaki sai ka ji ai wani dan shekara 60 ya mai shekara bakwai fyaɗe yaushe aka taba ganin wannan yaushe aka taba jin wannan banda yanzu ‘ya'ya'yan shekara ashirin da biyar sun je sun samu tsohuwa ‘yar shekara saba'in su yi mata fyaɗe wannan da Allah wannan ba zai ja hankali mutane wace irin rayuwa ake ciki ba ne ba kuma an faɗa cikin rediyo kowa ya ji ‘yan sanda sun faɗa ba za ka taba jin waɗanda suka yi nan me aka yi musu ba ana tarbiyyantar da waɗansu ana nuna ma waɗansu hanyar yin waɗannan abubuwan kenan wa'anda suka yi mai aka yi musu ina aka kai su maganar ta sha ruwa shi kenan kuwa magana ta sha ruwa to shi yasa daga baya halin da za a zo a samu kai a ciki wallahi tallahi ya fi hatalin da ake ciki fa yanzu yanzu masu iko ne ɗan boko suka shiga ofis suna yi tattalin arziki mai ta annuti zagon kasa to wa'annan ne ya ji yunwa ya ji talauci ya ji sai fara sata sai ga yana samu ya suka fara yanzu da kafin ka ji ayin ayi fashi ayi mai sai manyan mutane yanzu yara suke yi bindiga ke hannun sai su tare babban mutum su kashe matar shi ko su kashe shi ko su yi fyaɗe ko su yi menene tun da zuciyarsu tun daga ran da zuciyarsu saba da wannan fa ba wanda zai iya raba su da wannan kuma ba wanda ya ga me ake yi musu ko ina suke sai dai aji an fahimta قال وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الملك بن مروان أنه وهب لصاحب له جارية عبد الملك بن مروان شيبا وان أبوكيسا بيوا ثم سأله عنها سألنا سيتا بيشينا وانشان بيور فقال ina baiwar da na baka sai ce qad hamamtu an ahabaha libni ahibaha libni ahabaha libni ai na yi niyan na ɗauke ta na ba ɗana sai ya fa'alu biha kaza wa kaza in ba ɗana ya je hole ya yi kaza ya sadu da ita wa kala abdulmalik shi abdulmalik ya fada ma marwana shi abdulmalik ya ce la marwanu kana aura aminka ai marwanu ya fi ka hankali ya fi ka tsantsi ne wa haba libnihi jariyatan ya ba ɗansa wata baiwa sun makala la taqrabha sannan ce mishi kada ka kusance ta fa inni qad ra'aytu saqaha munkashifatan ma ma'anar saq wa ina kalli korinta ba tufa a ciki daga hasken shi yasa mace tun daga tsakar kanta har tafin kafanta fa wajen jin daɗi ne fitina ce tun daga tsakar kanta har tafin kafanta in dai mace ce fitina ce ga namiji an fahimta an fahimta eh ban ji ba wai me أما أدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك عليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيوة النمو فلا تنتي لدن قوال انت زين انت كوب الدق أبدا يدن قد جمتي فتنا تيغا مجن تأرأي